أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna wuni na tara daren goma ga watan ramadan hijirar manzan tsira annabi muhammad alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da bakwai muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu muna fatan allah ta'ala ya karbi ayyukanmu da ibadunmu da addu'o'inmu allah samu daga cikin bayin da yake yantarwa a wannan wata mai albarka ci gaba da karatunmu wanda muka saba gabatarwa a kowace rana a kowane dare muna dai cikin wannan sura mai albarka suratul an'am wanda mun yi aya ta sha nawa ne to har mun kai talatin da wani abu talatin da uku yau za mu tashi da hudu ko haka ne to bismillah
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ومن قد تعالى يتوى النبي صلى الله عليه وسلم يرى التسلية falakad kuzibat rusul min qablik ya muhammad hakika an karyatar da manzannin da suka zo gabaninka kenan ba kai ne farkon annabin da Allah ya turo ba ba kuma kai ne farkon annabin da aka turo shi zuwa ga al'umma wasu ka ce ba su yadda ba da haka fa sabaru ala ma kuzibu wayancan da suka gabace ka sun yi hakuri akan abin da aka karyata su akai wa uzu amma cutar da su nau'in cutarwa daban-daban hatta atahum nasruna har sai da taimakon mu yazo musu inji Allah Allah ka bar taimakon ka Allah yace wala mubaddil li kalmatillah ba ma ba mai canza kalmar Allah wato Allah madaukakin sarki yana da alƙawari tsakanin shi da bayinsa idan suka yi masa da'a da biyayya za su zama cikin aminci idan suka ki bin abin da Allah yace sai karyata manzanni Allah madaukakin sarki zai samar da azaba akan su tun na duniya wannan kalma ce ta Allah ba mai canzata wanda suka bi Allah suna da aljanna wanda suka sa'a ma Allah suna da azaba ranar tashin alkiyama illa man rahimallah wannan kalma ce ta Allah ba mai canzata Allah ya alƙawarin ba da nasara ga mu'minai akan kafirai walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala mu'minina sabilan Allah bai sanya wato wata nasara da galaba da rinjaye ga kafirai akan mu'minai ba har abadan wannan kalma Allah ce Allah maɗaukakin sarki baya canza ta in kayi da kyau kaga da kyau idan ka muna da kaga mummuna in ahsantum ahsantum li anfusikum in أنتم أحسنتم لأنفسكم Mm.
وإن أسأتم فلها ubangiji ta lati idan kuwa kyautata ma kun kyautata wa kanku ne wannan kalmar Allah ce ba mai canza ta wai na satin falaha haka idan kuka munana to hallau dai sakamakon munin nan zai koma zuwa gare ku ne duka wani yana daga cikin lamu badila da kalimatin Allah ba mai canza kalmar Allah da haka wajibi ne mutum ya yi karatun ta da su ya aikata kyauta kyaukyawa dan ya gamu da mi da kyaukyawa walakar da aka min naba ilmursalin ubangiji ta ala ta hakika mun zo maka ko an kawo maka wani daga cikin labarin manzannin da suka shure amma ka labarin annabi nuhu alaihi salam da irin yadda ya zauna cikin al'umma ya shekara 950 yana da'awa yana wa'azi wa a yarda da Allah shi kadai da abin bauta wannan ne fa gagara aka yi ta fama ba a ce ayi sallah ko zakka ko azumi ba a akan la ilaha illallah shekara 950 yana wa'azi amma ba su yadda ba sai yan tsararo kawai haka aka bibiyo bashi da sauran annabawa irin annabi hudu mutanen adawa shi ma zo ya ta wa'azin har ma ya ce masu idan ba su bi Allah ba Allah zai musu azaba suka ce mana shaddu min naquwa وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم suka ce قوة man ashaddu minna quwwatan yahudu waye yake da karfin da yafi namu har zai mana azaba su kare suke ba ma saboda su gara ma yanzu mutum yana ganin kila akwai wanda ya fi karfi su suka ce ma waye ma bi tsananin karfi da musu azaba Allah yake cewa ba sa ganin wanda shine ya halicce su huwa ashaddu minna quwwa shine mafi tsananin karfi a kansu haka su ma Allah ya halakar da su da mahaukaciyar guguwa wanda aka sauka musu kwana dare guda bakwai da wuri takwas sama da yalin wasu mani ta ayyamin hukuma سخرها ba sai kana ba عليهم alramma haka mutanen annabi salihu su ma aka aiko duk irin nau'in da'awa yayi suka ce a kawo aya aka ka kuma suka karyata suka ce yaushe azaba yace to shikenan an ba ku kwana uku kaga su ma Allah madaukakin sarki ya sanya mala'ika da kamun tsawa duk dai waɗannan labarin da aka kama zan Allah shine ake ce annabi wala kad ja'aka min naba'il mursalina hakikan ya zo maka waɗansu kaɗan daga cikin labarin manzanni irin yadda suka fafata tsakaninsu da al'ummarsu yasa ko yanzu idan ka tsare gaskiya kace zaka yi da'awar musulunci kuma da gaske to ka shirya kalubalanta ga mutane bayan za a ce kowa da kai abin da kake kai daidai ne a a gurin wasu sai ka zamanto daban a gurin wasu kuma ka zama mutumin kirki Allah ba mu sabati akan aqida ingantacce sai Allah madaukakin sarki yace وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ubangiji tabaraka wata'ala wani lokacin sai ka ga hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba kyale shi ake ba annabi yayi kwadayin al'umma gaba ɗaya su musulunta yana kwadayin haka kuma yana son haka shi yasa idan aka ce ya ka ayar nan abin yana mai ciwo wani lokacin sai a ce ya ka ayar kuma shiru ne ya shi ba shi yake da ayar ba mai ayar shi ne Allah shi kuma sai ya ga dama ifa'alu lima yuridni to shine Allah anan Allah ya ga damuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki ya ce mishi wayan kana kabura alayka iraduhu idan hal bijire wanda suka yi ya zamanto wani abu wanda ya maka girma a cikin zuciya kake cikin damuwa ko Allah mai girma kenan wai dan gatan nashi kenan fa to fa in tsata in in kai kaga ka iya da kanka an tabtagiya nafaqan fil ardi zaka iya nutso a ƙasa aw sulaman fis sama ko ka iya hawa sama fatatiyahum bi ayatin dan ka zo musu da wata aya da za su yi imani to i kenan in kaga zaka iya zuwa ka ka musu aya a kalkashin ƙasa ko a sama dan dan su yi imani to ka je kai ka kawo Allah ya ce ya ma'aikin Allah ka saurara ka ji walau sha Allahu la jama'ahum alal guda shi wa Allah da ya so da ba sai kai wa'azi ba da ya tattara mutanen duniya kowa dora shi akan daidai amma sai kare wannan akan bata wannan akan daidai wannan tsaka tsakiya da haka Allah haka ya ga dama da haka sai Allah ya ce a Annabi sallallahu alaihi wasallam fala takunanna minal jahilin kar ka zama daga cikin waɗanda suke aiwatar da abin da yake na rashin sani kenan damuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da tsananin kwaɗayin musulunta su shi sa Allah ta'ala ke mai wannan raddin in ka ga rishin imaninsu ya kai ga wani abu ne babba a gare ka na damuwa ka iya zuwa haka musu ayar da za su yi kai annabi ne ko a ƙasa ko a saman tauje ka je kawo eh ka sani cewa shiriwa tana hannun Allah ne kuma inda ya so da jama'ahun Allah guda da sai tattara su akan hanyar daidai akan shiriwa kowa ya zama to mutumin kirki ba mai sa'a ma Allah da Allah ya so da haka zai haka bala ta kunanna ya Muhammad bin jahilin karka zamanto daga cikin waɗanda suke aikata aikin jahilci ma na aikin rishin sani to aikin jahili shine mi ka rika zaton wani abin da Allah bai yi shi ba ka rika gaugawar abin da Allah bai gaggauta shi ba ka rika neman tabbatuwar abin da bai tabbata ba daga Allah ka rika baiwa kanka zabi wannan jahilci ne idan mutum yana da ilimi ne yaqini tsakanin shi da ubangiji zai sallama wa Allah rayuwar shi ne duk abin da Allah ya ga dama ya zartar a kanka ka amshe shi da hannu biyu kuma kullum kana neman Allah ya shirye da kai kana neman Allah ma gamdakatar kana neman Allah ya ma gafara kana neman Allah ya ma jin kai to haka sai rayuwarka ta ba akan daidai amma in dai kai kana a cikin zuciyarka kaza kake so in kaga bai yi ba kana damuwa to yana daga cikin amalar jahilin kenan ya daga cikin aikin jahilci ya kamata ka sallama wa Allah sai na umar kita bai taba farin cikin wani abin farin ciki da ya same shi ba bai taba damuwa da wani abin bakin ciki da ya same shi ba don ya san sau da yawa za ka so wani abu abin nan kuma shari ne a gare ka diya kuma za ka kyamaci wani abin da ya zo maka wanda yake abin na damuwa da kuma wannan shi ne alheri a gare ka malamai suka ce galibi ma alheri allah yana ɓoye shi karkashin damuwa ne sai mutum ya shiga wata matsala ta wani alheri yake zuba kai ya ka kyale ka salin alin kullum aya ko matsala a dama ba ka yi ba amma na ɗan kwankwasa ka wata rana sai ka kana irin hada idan gabarci kana dawo da hankalinka wajen roƙon Allah ya taimake ka haka sai wannan roƙon ya tasiri har a gaba ba wannan bukatar kaɗai da ka roƙa ba annabi yunus alayhi salam lokacin da ya shiga halin kakanaka da halin damuwa duk addu'o'in da yi Allah ya karɓa mashi ne dan addu'a dan yanzu a saboda ada yana yi Allah ya ce falola annahu kana minal musabbihin فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم ubangiji ta ala ce يبعثون falaula annahu lalle in ba dan shi annabi yunus ya kasance ba daga cikin masu yi mana tasbihi da addu'a da roƙonmu halin da ya samu kai cikin nan talabi safi mai zanihi ila yau ba sun da ya zauna a cikin cikin kihin nan har tashin kiyama amma da yake ada yana roƙon Allah ada yana tasbihi ada yana addu'a yanzu da shiga halin ga kanaka da yace ya Allah kalma uku kawai yayi la ilaha illa anta ɗaya kenan subhanaka biyu inni kuntu minaz zalimin shikenan Allah ta fasta da buda lahu ba yadda ya wuridi mai yawa ba eh wa najjaynahu min al-gham da yace la ilaha illa anta ya tsarkake Allah ya tabbatar da bauta Allah kada yakewa yace subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah sai ya gama da al-iqrar bi zam tabbatuwar shi mai laihi ne ya daga cikin hanyar samun karbar addu'a ka nuna ma Allah kai mai laihi ne inni kuntu min zalimina ya nuna cewa shi ya dauki kanshi mai lahi Allah ne yana daga cikin masalai sai Allah ce fasta jabda lahu sai kuma karba masa wa najainahu min lagam maka tsarata shi daga cikin damuwar kai ka ce shi dan yana annabi ne ko sai Allah ce a lamarin ba haka yake wa kazalika nunjil mu'minin haka muke tsarata da duk wani mai imani inda zai kade ta Allah zai tsarkake Allah zai tabbatar da cewa shi mai laifi ne a wajen Allah to babu shakka Allah ta'ala zai fitar da shi daga cikin wannan damuwa amma sai Allah ce falaula annahu kana minal musabbihin in ba dan ada yana yin tasbihi ba in ba dan yana adda ada ba to roƙon nashi ne yanzu ba zai mishi amfani ba da ya zo a cikin cikin kifin na halmi har tashin alkiyama amma da yake da yana yi yanzu dauki abin misali a duniya akwai wani alhaji mai kudi wanda yake da hali lokaci guda kawai bai san ka ba ba sa didi ba sa tsaye ka zo ka ce alhaji ba ni miliyan guda kaiwa amma idan kana da alaka da shi ta kud da kud ko ya san inda miliyan kishi za ta fito ya san waye da ya kai kaga in ka ce ba ni miliyan sai ce miliyan ɗaya ta ishe ka saboda ya san kana da kadara ya san kana da gidaje ya san kana da haja wanda yake bukata sanin nan nashi da kai shi yasa zai amsa maka bukatar ka kai tsaye to bai yiwa kai ba ruwanka da addu'a ba ka da alaka da ubangiji ta kusa ko ta nesa sai lokacin da ka shiga cikin wani hali kuma ka ce yanzu kake so Allah ya baka ta ya kai har za ka ce Allah ka gaggauta Allah za ka ce gaggauta ka rike ikon shi ba ba Allah shadi a cikin addu'a ka ce Allah gaggauta abu kaza a shi ba mai dode annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne kuma yana magana da Allah da amma ya roki Allah Allah ya ce mishi an karbi roƙonka amma tayi ka jira kada ujibat da'awatukuma fastaqima قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون kaga shi annabi ne dan uwan shi Haruna annabi ne annabi na addu'a annabi na cewa am aka ce an karba addu'a amma su je su jira malamai suka ce ka san nawa ne jira Kwa- shekara 40 wa yanzu suke addu'a suke so bukatar tabiya a halaka fir'auna aka ce an karba amma dai su je su jira shekara 40 kuma yadda ta cika ya Allah zaka ba dole ka ce gaggauta kaiwa Allah ka gaggauta kaza a'a wallahi kuskure ne kai dai ka roke shi kawai bukatar ka in ya ga dama yayi yanzu in ya ga dama kuma sai lokacin da ya shirya kuskure da karkace Allah ya gaggauta yin kaza Allah ce ku je ku jira sai lokacin yayi gaugawa tana daga cikin hanyar mar- marasa ilimi da haka wala tattabi adin sabinal ladina la ya'lamun kada ku bibi hanyar waɗanda ba san waye Allah ba wanda ya san Allah baya wa Allah dole lallashin Allah ake a lallabe shi ya yarda yayi ba a tilasta mai subhanahu wataala to da haka wannan shine abin da ya kamata kowane mumini ya zama ya zama kana bin ka'ida ta fuskar addu'a ta fuskar kaza ta fuskar kaza wannan sai ga rayuwarka ta yi inganci a duniya kuma ka samu tsira gaban Allah na tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ce mi إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه to يرجعون kaga annabi sallallahu alaihi wasallam an taka bai burki cewa idan yana da damar da zai je ya ka aya da za a yi shi sama ko kasa ya je ya kawo kuma aka ce kadda ya bi hanyar waɗanda suke ba su da ilimi saboda Allah baya son garaje sai Allah ya bayyana mashi inna ma yastajibu alladina lalle waɗanda suke amsa da'awarka ba kowa bane alladina yasma'una sune masu saurare irin na fahimta wani ya zo ya saurare na izgili ba abin da zai karar da shi daga cikin abin da ya karanta da shi wani kuma ya zo ya saurare dan ya je ya amfani ya yi aiki da shi to waɗannan sune masu amsa da'awarka ya rasulullah wal mauta yab'asuhumullah lalle matattu Allah zai tare da su ba matattu na gaba gari kowa ba a Allah ya ambaci kafirai da suke musun za a tashi alkiyama a matsayin matattu saboda duk mutumin da yake bai imani da Allah ba to shi kenan wannan mutum da shi da matacce gangan jikin shi ba ya da bambanci da gawa yadda gawa ba za ta yi amf- abin da zai amfane ta balle amfani wani haka arne ba zai abin da zai amfane ta balle amfani wani Da haka Allah bace su almauta a rangon Allah ya ce ka tabbatar musu cewa ya ba su humula idan ma suna shakka tabbar ne Allah zai tayar da su a ranar tashin alkiyama Allah ta summa ilaihi yurja'un sannan shi ubangiji tabaraka wataala gare shi ne makoma take ko ka so ko ka kiya sai an kaka gaban Allah dole ka zo ka tsaya gaban Allah kuma la tazali qadam bani adam hatta sa'altuhu an arba'in ko amkansu ba wani zai wanda zai iya daga kawace gaban Allah in ka tsaya gaban ubangijinka sai an tambaye ka abu guda hudu zuwa biyar ka bai Allah amsa Allah zai tambaye ka an shababika fa kaifa afalaiha kulice ka da me ka gare ta ana ce ma yaro dan karimi halaka ka ce maka matashi saurayi ko to mi kai a wannan tsakanin sai kawo Allah bayani in mai zuwa picnic ne sai kai bayani kana daukan mata a moto ai an turwa an sank ai ta bula'in gudu an ta yi gurmi gurin banna sai ka Allah bayani kai ƙudiciyarka ka ƙarar da ita ne a wajen neman ilimi ilimi na sana'a da ilimi na addini zuwa makaranta ayyukan yi abin da zai baka ci gaba duniya duk za ka wa Allah bayani a sauƙaƙe kuma rana ce wanda gaskiya take amfani mai ita sai ka wa Allah bayani ƙudiciyarka gaba ɗaya eh kalgala gina amu matasa ne ya kamata mu sheki ayan mu ko kuma bari mu yi ƙarawo a za ka wa Allah bayani akan ya ka ƙare yarintarka gaba ɗaya samartaka ka sannan duk abin da ka san ka sani a rayuwa ka ilmantu da shi sai Allah ya tambaye ka fa ma za a mila bi ma'alima ilimi da na baka me ka aiki me ka aikata ilimin zamani wata irin gudunmuwa ka bai kanka wata gudunmuwa ka bai al'ummarka wata gudunmuwa ka bai kasarka da duniyar musulunci akan ilimin da aka baka na zamani yasa ta kowane bangare idan Allah ya baka ilimi iko kokari ka taimaki addinin Allah a wannan bangaren naka kuma za ga ƙofofin taimakon addini don ka bai Allah hujja a kan abin da Allah ya baka na sani ga abin da ka yi da shi na taimakon addinin Allah sai Allah ya tambaye ka fa ma za a mila bima alima me ka aikata da duk abin da muka baka na sani wata irin gudunmuwa ka baiwa addini a cikin ilimin da muka baka shi wa an malika dukiyar da ka taba kashewa a rayuwarka wanda ka taba samun mallakaka tun daga biye ko yan farar har zuwa kudinka na ƙarshe wanda daga shi ba ƙara samun wani kudi naka ba har ka kuma zuwa ga Allah sai kawai Allah bayani wata hanya ka samu shi ka ka san akwai bayani ko shi wani a hanyar tuwa-tuwa har kullum yake samun kudin shi da aka yi wani yal harka ne aka yi abin nana a gani ko abin baya fito a fili da ba eh wani dan buzu na wata yal harka ce aka yi muka samu dan abin na dan waye na ni ma dan basu ga dan shikenan eh ba bayani kenan a kumshe to sai Allah ka bai bayani dalla dalla duk abin da ka samu na dukiya sata kai yaudara kai damfara kai zalunci kai a'a halaliyar ka ce ka nema duk zaka wa Allah bayani wa bima anfaqta sanan bayan ka yi bayanin ta hanyar da ka samu dukiyar sai ka Allah bayanin ina ka kashe ta ina ka sata saboda Allah ta kadda ka almubazzaranci almubazzaranci ka san wasu dauke sai in makaɗa suna kiɗa ka je kana ɗaukan ɗaurin miliyan kana haka ko ta wani almubazzar a biye ɗaya ɗan firan in ka sa ta a hanyar da Allah bai yarda ba ka zama almubazzari innal mubazzirina kanu ikiwana shayatin Allah ce masu almubazzaranci sun zama ƴan uwan shedan ka fasa ranar kiyama ana da mai yan uwan shedan aka same ka a cikin aika shiga uku yan uwan shedan to duk mai alwazaranci mai saka dukiyar shi hanyar da Allah bai yadda a saka dukiya ba ka je ka sha taba da dukiyarka ko ka sha shisha ko ka sha kwaya ko ka sha turamol ko ka sha duk abin da kai dai ka sani cewa Allah sai ka mishi bayani kuma alwazaranci ne wannan duk abin da ka samu yi kokari ka sanya shi hanyar da Allah ya yarda a sanya wannan kadai zaka kubuta shine zaka wa Allah bayani wa fi ma abtasaba wa fi ma anfaqta ina ka samu dukiyar sanan ina ka kashe ta da haka mu kokari mu tare da amsosi masu kwari masu hujja gaban Allah ranar tashin alkiyama dan idan baka bawa Allah hujja baka ka san ba za ka kai labari ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu to shine Allah ta'ala ya ce lalle su waɗannan kafirai a matsayin matattu suke kuma yi ba asuhumullah Allah zai tare da su ranar tashin alkiyama summa ilaihi yurja'una sannan gare shi ne makoma take subhanahu wataala ko kana kin Allah wata ran sai ka kanka ya bashi gara ma ka so shi tun da wuri wannan makiyin Allah ne ah zai ku game da Allah wallahi masoyin shi ma game da shi ba da makiyin shi kai ka san ayyana ne mashi ruwa a jallo ko fa Allah kai ma sa'a sai Allah ta'ala ya ce وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ubangiji ta rana ba labari dangane da mashirkai suka ce wa annabi muhammad shine wa qalu suka ce laula nuzila alaihi ayatun min rabbih mi yasa ba saukar masa ayoyi daga ubangijinsa ba wanda za su nuna alamar shi annabin Allah ne wadda fakare ta shi ne ake so duk kewaye kewaye ne ake zagaye-zagaye ne Allah ta kulka gaya musu ya Muhammad inna Allah qadirun ai Allah mai iko ne ala ayyu nazila aya akan ya saukar da kowace irin aya da suka bukata sai dai akwai wanda sun gabata sun bukata a kawo musu aya da an kai aya ba su imani ba shi yasa kenan babu amfanin kawa dan in an kama za su yi irin wanda wancan suka yi ne yadda Allah ya ce walakin na aka sarau sai dai mafi yawan su la ya'lamu na su san Allah shine mai iko akan kawo aya ba sai Allah ta'ala ya ce وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم haka ne ما فرطنا في الكتاب من شيء Mm.
ثم إلى ربهم يحشرون ubangiji ta'ala ya ce babu wa ma min dabbatin fil ardi babu wata halitta da ke tafiya a ban kasa alladhi yadbul ardi abin da ke bugon kasa yana tafiya da abin da ke iya tattaki akan kasa ya tafiya wala ta'irin yaturu bi jinahi babu wani tsuntsun da ke hira an san hira ko yake zabura da fuka-fukan shi tashi sama idan ka kalle shi wata fasara zaka bashi illa umamun amsalukum sai ka dauke shi shi ma wata al'umma ce kamar yadda kake kai dan adam al'umma dan adam al'umma ce daban aljannu al'umma ne daban tsuntsaye al'umma ne daban awaki da tumaki da sharu su ma al'umma ne daban hatta karnuka al'umma ne eh annabi ne yace in ba dan kare al'umma ne daga cikin al- da yasa an kace karnukan madina gaba daya dan dai kana kare irin su daga haka ne shi mata al'umma ce aka yi irin shi kuma Allah yana da wata manufa a kansa a gada kusan bai da wani amfanin girki ko idan ka aje kare a gidanka idan ba da dalili na shari'a ba a cikin ibada ka kullun kashi tara ake watsi da ita ɗaya ne naka sakamakon ka rike kare ba don farauta ba ba don yakica ba wani tsaro ba na musamman haka kawai don yi rika mutane hamshi don ka rubuta a cikin ƙauranka attention a yi hankali akwai kare ko ha to wallahi kayi asara ba a kama kare a rike a gida don shi kare dabba ce mai tsoratar da al'umma a cikin mutane goma bakwai duk suna tsoron kare balla in ya hamshe zabar musu shi ku duk abin da zaka tusa fargaba da tsoro a cikin zukatan bayan Allah Allah yana kyawa da abu sai sa kare bai da amfani wata ranar manzo Allah ce a shirye garin dukkan zaka a kashe su yace in ba dan ma al'umma ne da ya sa an kare su a duniya alaihi salatu wasallam amma shi ma kaga al'umma ne annabi ya kace da mi al'umma yawa da haka kenan kare Allah ya zarge shi guri diya a cikin alkur'ani dabba ce wanda take kaskantacciya in ta hamil alayhi alhas aw tudruku yala in ka bishi da gudu ma zaka tada shi na me shashshaka kuma in ka kyale shi ma yana kwanta idon wal ma shashshaka yake duka Allah ya zarge shi ne ka gani amma da kaga akwai kare mai daraja wanda Allah sai da ambace su hudu a cikin alkur'ani karan ashabul kafi bai kaka ba alarma duk sun san shi sun karanta duk a cikin dabba ko mun kaskanta ta Allah ya gada ma sai mai sai ɗaukaka wata ya ɗaukaka karen da ana karanta shi ana ambatar shi a cikin alkur'ani har kiyama ta tsaya kuma yana daga cikin karnuka za su ga aljanna karen ashabul kafi me ba shi wannan kima daraja saboda ya taimaki masu taimakon addini ya raka waɗanda suka tafi akan tauhidi ne da haka tauhidi ba karamar kima daraja ba ce wannan shine ya bace matsayi duk da kaskanta shi har Allah ya sa labarin shi a cikin alkur'ani kalbuhun kalbuhun hasu nawa hasu hudu aka ambace shi amma duk inda ka tarda wannan sunan kare a cikin alkur'ani banda cikin ashabul kafi wala zargin shi ne ake wani misali ne aka yi na kaskance ko kuma zargi yawa wannan shine kawai to shi ma um- al'umma ne sai sa Allah ta'ala ce babu wata halitta da ke tafiya a ban kasa ko kuma wani tsuntsu da ke hira da fukafukan shi illa umman amsaluhu da ka ganshi shi ma al'umma ne kamar ka yana ma Allah ibada yana ma Allah tasbih da tahmid yadda walakin la tabqa hura tasbihahum ba ka iya fahimtar me yake yi in ka ji kwado yana kuka ba aikin banza yake ba a cikin ruwan nan, kwa kwa wallahi ibada ce yake da kai zakara yayi cera ibada ce yake duk wata halittar Allah da kake ganin ta akwai nau'in bauta da take ma Allah da ka kallata illa umamin amsalukum ita ba wata al'umma ce mai matsayin kanta mai zaman kanta wanda Allah ya halitta dan mi dan ya nuna rububiyyar shi subhanahu wataala da Allah take shi da haka Allah ce ma faradna fil kitabi min shay babu abin da muka yi sakaki kuma game da al'amarin wannan halitta din a cikin littafin akwai su a cikin laifin mabus ya za su rayu me za su ci me za su sha shekara nawa da wata nawa da kwana nawa za su dukkan su Allah bai manta da su barantana kai da adam da aka halicce ka da wata manufa su kawai an halicce su ma ne kila dan amfani da amfanarwa ga dan adam kai kuma an halicce ka da dan ibada to su kansu Allah ya ce ma faru da fil kitabi min shay babu abin da muka rage a cikin ilimin yanda za su rayu da abin da za su yi a cikin littafin yana nan a rubuce haka Allah madaukakin sarki baya abin da babu dalili duk abin da gani yana da manufa a wajen ubangiji subhanahu wataala kai da kake ganin kamar ai abin haka nan kawai wata halitta kake ganin kamar sama me yasa aka yi ta da irin kamar da take da shi to shi Allah yana da manufa akan ta kai ne baka sani ba hatta kuna daga gani Allah ya yi shi da dalili sabro wannan mai damun ka yana ce zaka Allah ya yi shi da wani dalili in ba da kyauta me za a yi shi in sama Allah ya kama sadar shi kamar yadda ta ya za Allah na gaske ya rika kama sadar da sauro me sauro kuma Allah ta inna Allah la yasta menene la ta ya dirba masalam إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Allah ya musu radda yace Allah bai jin kunyar ya buga misali da sauro da abin da yake sama da shi amma a cikin misalin fa amal ladina amanu fa ya'lamun annahu alhaqu masu imani sun san maganar gaskiya ce daga ubangiji take amma kafare fa وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا amma kafirai za su rika cewa me Allah yake nufi da wannan misali ina gamin sauro kuma da maganar Allah ko ma bala ankabut ina gamin tattau da misalin Allah ka san akwai wanda Allah ya ka misalin tattau ko gidan shi Allah ya bayyana wannan rayuwar ta duniya kaman gidan gizo gizo Allah ma da مثل tuna الذين اتخذوا من دون الله أولياء Mm.
كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت.
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون yanzu Allah sai musulta masu shirka da Allah wanda suka dauki wani abu a matsayin Allah zai iya musu wani abu a matsayin mi kaman ankabuti ta kaza baita tattau da yayi gida kafin kai wasu Allah take wa inna awhal nabiyuti in akwai wani gida mafi rauni a duniya gidan wata halitta da za ta gidan kaza ne wannan kuma yafi kowane gida rauni Allah ya ce labaitu akabuti shine gidan tattau dan Allah kai da ko baka yarda ba gidan tattau yana maganin rana yana maganin sanyi iska ayyanta zo yana ba ta kariya sai ba ta kariya wani buzuzu ma yi shakon ka zo ya gaba da shi da shi da gidan gaba daya sai dai ya dawo ya sake wani gida ne wanda baya koyi mai shi bai amfanin komi wa inna aw hada biyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun gida mafi rauni in akwai a duniya to shine gidan tattau inda kun sani to sai Allah ya kwatanta masu rukun wani Allah a matsayin zai taimake su a matsayin kamar tattau da ya riki gidan shi bayan hana ruwa ya bige shi bayan hana rana ta bige shi bayan hana iska ta bashi kashi bayan hana wani abu ma in yazo yayi gaba da shi da shi da gidan gaba daya amma da zaka yana da amfani dan ko rauni kai injini yana zuba an ka dauko gidan tattau an ka dauna shi kenan daga jinin ya dauki akwai abubuwa da dama wanda ake da shi saboda yana da sinadarai a ciki wanda kuma ba masu tutarwa masu amfani banda bangaren tutarwa akwai bangaren masu amfani don Allah nuna maka duk abin da yake ba aikin baban gadi yake ba duk abin da Allah akwai hikima a ciki akwai aya kuma akwai manufa shi Allah bai yi abin haka nan ba kana zube to da haka Allah ta'ala ya sa mu gane wanda ya san Allah shi yake yarda da Allah duk wanda bai fahimci Allah ba ko da ya ce maka yarda da Allah kai dai a je dai ka akwai saura wallahi zaka Allah ta mafa na bil kitabi min shay suma la rabbihim yusharun sannan gaba ɗayan halittun zuwa ga ubangijin su za a tayar da su a ranar tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات gaskiya ne من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ubangiji ta lace wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu inji Allah summun sun kurmance ta hanyar jin abin da zai amfane su duniya da lahira wa bukumun sun baibance ta hanyar a bakin su ka duk kalma ta fito ta gaskiya ba za ka taba ji ba me yasa saboda suna ƙaryata ayoyin Allah ne Allah ya ce fi zulma suna cikin duhai ga duhun jahirci ga duhun kafirci ga duhun shirka ga duhun bid'a ga rishin duhun rishin sanin Allah da manzon Allah sa- fi zulma ba iyaka da duhai Allah ya ce man yasha illahu duk wanda Allah ya so idluluhu sai ya batar da shi duk karatunka Allah in ya so sai ya batar da kai duk iliminka Allah in ya so sai ya batar da kai duk wanda kuma Allah ya batar ba wanda ya sai shirya da shi a duniya wa man yasha'i ta'alahu wanda kuma Allah ya sowa sai ya sanya shi ala siratin mustaqim akan tafarki madadaci sunna sak bid'a sam wallahi Allah ya so kawai sai ga da an yi bayani kana ganewa Allah kawai duk abin da aka yi bayani alƙur'ani yake da kana su wani kuma da ayi sai ya ji ka yanzu a ce kaza to shi kenan da amma to amma mi ya shiga shakka ya shiga uku kwanto saboda yana da rashin lafiya a cikin zuciya amma wanda Allah ya sufa ya ji alhu ala siratun mustaqim sai Allah ya tsora shi akan tafarki mai kekke wanda in ya bi shi har gidan aljanna Allah ka tsora mu akan tafarki madaidaici sai Allah madaukakin sarki ya ce قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين yanzu Allah madaukakin sarki ya dawo kan su mushrikai waɗanda suke shirka ga Allah Allah ce kulka gaya musu ya Muhammad alayka salatu wassalam ara'aytum shin ya kuke gani in atakum azabullah idan azabar Allah ta zo muku aw atatukum sa'atu ko kuma tashin kiyama ya zo muku da za a ce lokacin da Allah ya yanke muku na saukar da azaba ya zo idan kuka ga kun samu kanku cikin wani yanayin a gairar lahi ta da'una yanzu wani Allah za ku kira a ai da an sha wahala kowa ga Allah yake koma yanzu kuna cikin mota kuna tahiya san karanta ko san katurba sai ta ya ta fita wa za a kira ai kowa za ka jira Allah Allah in Allah ya taimaka ba faɗi ba direban ya ɗan yi nashi ƙoƙarin Allah ya taimaki da za su da ta ka wannan direban in ba don tsohon direba ba ne da ya kama burki da ta kaga cikin za mara da ta yi Allah fa da haka za a sai da ya je fitsari amma mai kuwa ya ce Allah ne kadai ya kare ba sai ga an shiga kama kama kuma bale ma aka yi katari irin direba wannan ne wanda ya liƙa hoton shehu a cikin ya ce an ce daman mota an jirgin hoton shehu ka za a kodin shehu ko wanda hoton shi yake yawa duniya wani gudun ajiya ba mutane sai karatiya wai maganin miya gurin da tsautsayi ta ya ga mutum da hoton shi a rataye shi akwai manawa wani a jikin motar shi a ta ya liƙa wai maganin tsautsayi ne wani a kofar gidan shi su hala masallaci suke sawa yana wata tsohuwa ba ta sani ba ta kallai ta tattashi yanzu wannan wai in baya ce baya haƙuri ta take wani ɗan takara ne ya kullum tana ganin fusta kishi a ko'ina a liƙe kuma ba taba ji an ce shi ne shugaban ƙasa ba ta san bai kamata a rika liƙa hoto ba in ba takara ake ba ta ce wai shi wannan tsohon in baya ce baya haƙuri baya ga ya tsuwa aka ce ba ɗan siyasa ba ne shehu in yasu ne ka gani ko allah ya sauwaƙe to da haka allah yake tambayar waɗanda suke ɗaukan wani abu a matsayin zai ba su kariya irin kariya da allah ke badawa to shine Allah yake cewa ka ba su labari ko ku gaya mana da za ce azabar Allah ta zo ko kuma tashin kiyama ko wani abu na azaba idan ya zo muku kwatsam a gairin lahi ta da'una in kuntum sadiq yanzu wani Allah za ku kira a nan da ku kira wani Allah mai inda ga sai kuke haka da mutum ya sha wai zaka je da wayo Allah Allah Allah Allah gyara kai amma duk da haka akwai masu ya shehu ba wallahi akwai masu su shehun shi ne Allah an allantar da shi a gare su kuma sun yarda ha Allah ya kare mu da ka da abin da zo Allah ake kira ba a kiran shehu eh ba a kiran tijjani ba a kiran abdulkadiri ba a kiran inyasi duk abin da ya zo maka sai ka kira Allah shine wanda in an kira shi yake amsawa Allah ya kalubalance duniya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu
من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مم.
ويجعلكم خلفاء الأرض Mhm.
أإله مع الله Mm.
بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya kalubalanci duniya gaba ɗaya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu waye isa ya amsa kiran wanda ya shiga halin kakana kai in ya kira shi waye waye kishi ba so kuma ya yaye mishi damuwa akwai shi babu wanda bai yayewa tashi da kan kanshi da kanshi ba zai yaye ta wuri ka babu wani abin bauta tare da shi in ba shi ba subhanahu wataala Allah ya ce bal بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون Allah ya ce duk lokacin da ka shiga cikin wani hali ba wani wa ka kira ba bal Allah ya ce ba haka abin yake ba iyahu ta da'un shi kadai ake kira iyahu ba wani wanda ake kira tare da shi ba wani dan Allah dan annabi mm-mm. dan Allah kadai sannan in zaka kira wani kanka gama shi ma da Allah ka tsaya a wancan dan da ka hada bin kai aikin banza Allah zai barka da wancan a cikin hadisul qudusi Allah ya ce ni mawadaci ne ga duk abin da ka hada da shi duk wanda ya hada da wani zan bar shi da wanda ya hada da shi subhanahu wataala iyahu tad'u shi kadai ne ake kira idan matsala ta zo in an shiga matsala ba a kiran kowa sai Allah ba a kiran inyasi ba a kiran abdul qadiri ba a kiran tijjani barantana shehun garin ku da ka shiga matsala Allah kadai zaka kira duk wanda ka kira ta wallahi ka halaka ba wanda zai iya kama ka dauki wallahi abdul qadiri yana cikin kabari tijjani yana kabari in ya sai wayannan su suke bukata ma a gurinka kila ka musu addu'a in musulmi ne ko Allah ya ji kansu amma ka sa a kaida yan dariqun nan wasu shehu in yi mutu ba a ce Allah ya ji kanshi ko shi dina wai Allah ya ji kanshi shi dina mushi gafara Allah ya sauke amma akwai masu hankali a cikin su Allah ya shirye da mu Allah ya ce iyahu tad'un shi kadai ake kira idan an shiga cikin halin kakana kai ba a kiran dango ba a kiran inna ba a kiran doguwa ba a kiran dutsen ina ake ce mishi ba wancan dutsen wanda wani ya je sace shi wani dutse ne mai matsayin Allah aka tabbata ya je sace shi a can wajen yammacin na ko tunguma ko mene ne na gani duk sirme ne Allah shi kadai ne idan ka shiga halin kakanaka yi zaka kira shi ya amsa maka duk wanda ka kira wallahi kai aikin baban giwa idan ka kira shi iyahu shi kadai to fa ya kashe mata da una ilai to zai yaye maka bala'in ko damuwa da ta sa ka kira shi akai shi kadai yake da wannan alhurma amma in sha'a yace in yaso sai ga dama sai ya kyale ka wallahi Allah ya kyale ka balle in daman zunubin ka yayi yawa in daman baka damu da shi ba da haka shi kadai da in ka kira shi fa ya kashifu mata da una ilaihi zai yaye maka bala'in da yasa kai kiran shi saboda shi amma sai ce in sha'a in ya so dan ka san shi ba mai dole Allah ba mai dole Allah hmm Allah ya komai sai ga dama bale ma akwai abubuwa da dama wanda idan al'umma tana kan shi Allah ta'ala yana kyale su yake amsa musu addu'a daga cikin su akwai yawan zunubi idan zunubi ya maka yawa sai kai ta roƙo Allah Allah bai karba daga cikin sa akwai yanke zumunci idan baka zumunta wala zaka roƙi Allah Allah ya karba kai ba kai ba wanda suke tare da kai ba suke addu'a Allah bai karba annabi Musa yayi addu'a cikin al'ummar shi daga cikin al'ummar akwai annabi Harun da sauran sahabbansa annabi Musa na addu'a suna cewa amin Allah ya ce ba za mu karba ba ya Musa annabi musa ce ya rabbi me yasa ba za ka amsa mana ba ka ce mu roƙe ka ka amsa ya ce a cikin nan naku akwai wanda ya yanke zumunta ya musa ba za ka adda ku ba za ka karɓa ba tun da yana cikin ku musa alaihi salam ce Allah nuna mana shi in kore shi Allah ce mun ba ma tunan asiri eh yadda kai wa'azi ya tuba annabi musa ya wa'azi akan yanke zumunci sosai sai wani dan yi duku duku ya shakura ya tashi ashe shi da dan wahi ta ga musu ba ga maciji ya je ne magafara suka gyara ya dawo sai Allah karba adda Musa ya ce waye ya tashi a cikin gobe ce ni ne me faru ce wallahi akwai dan uwana ne wata yar matsala ta sa yanzu na je wa'azi na je dai mun ashe wa'azi na amfani ko na je mun shirya shi to ai Allah ya karba addu'a mu ashe da ba ai haka ba da muna cikin bala'i ashe yanke zumunta na daga cikin abin da ke hana addu'ar mutum ta karbu ya daga cikin abin da ke hana al'umma a ki karba addu'a ta su ga wani abu ba daidai ba ana yi kowa ya ja bakin shi ya shiru a ce ai zamani ne rishin wa'azi a cikin al'umma yana sa Allah ya kyale kowa ya ci karɓar adda kuma ya turo bala'i la ta'muru bil ma'ruf ala tanhawunna 'anil munkar ala yushkana Allahu an yab'asa 'alaykum uquba summa tad'uhu fala yastajaba lakum haka annabi ya ce ko ku tashi ku rika umarnin junanku da alheri ku tashi ku yi tsayin daka ku hana junanku aikata mummunan aiki idan ba ku yi haka ba kirkiris annabi ya ce ya rage Allah ya turo bala'i akan ku kuma kowa ya roki Allah kuma Allah ya kyale shi akwai abubuwa da dama wanda suke hanawa ubangiji ta Allah ya karba addu'a ka saba ma uwai uwayenka sun ce karka yi kaza kai kaje kana ko da sun ce kalan ganka gurin balo in kaje ai daga nan ka fada da fondar dan abin da ka rena in dai ba saban Allah bane uwayenka sun ce bari kawai ka bar shi saba ma uwaye yana sa mutun ya ta addu'a Allah ya karba mishi cin haram cin haram abinda ba halaliyar ka baka rika ci a wannan yana sawa in ka gama Allah maka wani abu kawai alhurma ce ta musulmi ka ce ba don addawa alka ba banzala ya ba da labarin wani mutum ya tsola sabar ash'ar ta agbar ya yi tsawon bulaguro kansa ya yi busu-busu gashi da hurhura yana daga hannun shi yana ya rab ya rab annabi ce fa anna yustajaba lahu ta ya Allah zai karba mishi mat'amuhu haram abin da yake ci haram ne wa mashrabuhu haram abin da yake sha haram ne wa malbisuhu haram tufafin jikin shi haram ne wa guzziya bil haram yana dan karami ma baban shi ya ce da shi da haram fa anna yastajaba lahu annabi ta tayaya Allah zai karba mishi ya daga cikin abin da yake hana Allah ya karba mutum addu'a shi mutum yana da mata tana mummunan aiki ya ja bakin shi yayin shiru ya kyale ya zama addiyus alladhi yakru sharu ala ahli mutumin da ya san iyalin shi mutum ne na banza ce kila tana fasikanci kila tana yawon banza kila tana duk abin da bai dace ba ya san tana sai ya ja bakin shi ya kyale yayin shiru dan yana mijin mijin wa ku dai ku wace eh mijin banza to tabbatar da babban laifi ga iyalinka ka san suna yi ka ja baki kai shiru baka yi rinkuyin hana su ko sakin su ba wallahi zaka roki Allah Allah ya amsa ya daga cikin abin da ke hana Allah ya karba da mutane a je a rika daukan bashi a juna ba a rubuta wani in ka je neman bashi gudun shi in ka ce to bari a neman rubutu ka ce wani asiri za ka tona mu dan na zo gudun naka bashi za ka ce sai a rubuta Allah ne ya ce faka tubu a rubuta abubuwa da ya birjin ga sunan mun tsinduma a cikin su shi za ka ce ganin sai a yi ta'adda alwa yanzu shiru da za mu gyara wallahi da za mu samu ijaba da mun ce ya Allah Allah zai ce bayi da mai kuke so to Allah ya sa mu gyara abubuwan da yawa ne da haka muna fatan ubangiji ta Allah ya dora mu akan daidai sai Allah madaukakin sarki ya ce ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم shi يتضرعون ne Allah ya ce shi kadai yake amsa roƙo in ya so kuma shi kadai yake roƙo watan sauna masu shiri kuna kuna mancewa da abin da kuke shirka ga Allah idan kun shiga cikin halin kakana kai Allah ya ce wala qad arsalna ila umamin hakikan mun aika zuwa ga al'ummomin da suka gabata min qablika gabanin zuwanka Allah yana tasliya ne ga manzo Allah fa kazatuhum minani fa kazatuhum bil basa mun kama su da albasa tsananin talauci wadara da kuma tsananin rishin lafiya akwai lokacin da in talauci ya yi wa al'umma yawa da cututtuka abin da ake so su koma su yi sa su gifari su gyara zulmin tsakaninsu da Allah Allah ce mun ainihin aika waɗansu daga cikin annaba ila ummin qablika zuwa ga al'ummar da suke gabace ka amma rishin yarda da Allah rishin imani yasa mun kama su da tsananin talauci da tsananin rishin lafiya kala daban-daban ba dan komai ba Allah ya kama su la'allahum don su kaskantar da kansu wajen Allah eh kenan da an ga ana cikin halin kakana kai to koma ake wajen Allah ayi ta addu'a a kaskantar da kai ayi ta azifari da masu kudi da masu iko da talakawan kowa ya kaskantar da kai shi wajen Allah a roki Allah wannan shine abin da alkur'ani ya karanta da mu amma bangaren maguzanci fa mun ga dai ba abin da ake a kasan lokacin da ai Allah ya sauke duk kasar Hausa idan aka rasa ruwa ma fa sai ga an koma shirka Eh, mata su fita roƙon ruwa su sa kayan maza kaga tun daga nan gurin sun aikata abin da Allah ya tsine musu Allah ya tsine wa macen da ta kai wa namiji amma wai sai su yi shiga tsinuwar Allah kuma su je su roƙi Allah kuma haka sun ce da suka wata yadda suka zo da ruwa dan Allah ya musu dalala za ga matan liman da shigar liman matan baushi da shigar baushi matan ɗan kasuwa da shigar ɗan kasuwa matan ladan da shigar ladan har da matar barawo wadda an jami'in gudu tana daukan abu ana kwacewa wai duk kaskanta da kai ne roƙon Allah ne kaga wani maguzanci ne yanzu alhamdulillah da dan sauki amma har yanzu fa ana yi ba eh in an ga namiji kuma sai a kama shi da ƙarfi sai ya bada wani abu wai an fita roƙon Allah ne ya yi ruwa to kaga wannan maguzanci ne abinda Allah ya ce idan aka jarrabe ku da talauci ko rashin ruwa ko rashin lahiya to Allah ya kare la'allahum yatadarrun dan ku kaskantar da kanku zuwa gare shi Allah ce falaula فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم mhm وزين لهم الشيطان ما كانوا yanzu Allah sai yake يعملون cewa mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin falaula izahum ba asna me yasa su lokacin da bala'i yazo tadarru me yasa basu kaskantar da kai ba me yasa basu kaskantar da kansu ba walakin kasar qulubuhum Allah ya ce sai dai kawai zakatansu ne suka bushe sun kegashe wa zaina lahum shaytan shaytan kuma ya kawata musu ma kanu ya amalu abinda suke aikatawa na shirka ga Allah shi yasa basu koma zuwa ga Allah ba sai Allah ta'ala ta falan ma nasu فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء mhm فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا mhm أخذناهم بغتة فإذا هم to Allah مبلسون yana wa al'umma ni'ima ta bangare guda biyu bangare guda bonus ne eh saboda sun yi ayyukan alheri sai Allah ya sauka musu da albarka da alkhairi mai yawa kowa ya shiga cikin ni'ima ta bangare guda kuma yana musu talala iri da kake a ragonka na layya ka sayo shi a rame ka cika shi kai ta sawa abin da yake so kana bashi ko amma akwai ranar da kake jira eh in ta zo kuma ranar ba zai kai labari ba haka ne haka Allah yake ya mutane sai musu talala mai kaman saki sauran ganin komi baja-baja kamar lahiya launin tsakaninsu da ubangiji sai wannan da ya damke su zan nan ba za su kai labari ba to shine Allah ce falan ma da su yayin da mutane suka manta da ma zikiru bihi abinda aka musu galgadi na wa'azi da ake musu sun ki sun yi aiki da shi an ce su kula da sallah ba sa kulawa da ita sabarcin amana suna ta yi sabada haƙƙin makwataka ba sa badawa a bar tauye mudu ana ta tauyewa a bar luwadi a bar maɗago a bar zinace zinace a bar cin amana duk mutane ana ta wa'azi amma sun manta suna ta wannan aikin da yake bai da kyau wannan kamar da mu ake ko duk da haka sai Allah ya ce fatahana alaihim abwabu kulli duk da haka sai mu bude musu kohoyin arziki kohoyin samu komai ya rika tafiya daidai la haula wala quwwata illa billah hatta idza farihu sai lokacin da suka yi alfahari suka yi farin ciki suka ji dadi bima utu da abin da muka basu su suna ganin sun ci bulus ko Allah ya ce akadna hum bagtatan sai mu kama su kwatsam fai za mu mublisun sai su waye gari gasa a cikin bala'i an lullube su da bala'i kala-kala gaba da baya da haka wannan yana daga cikin sunnan Allah sau da yawa mutane akan kyale su istidraji ne kamar ga dauki kasashen turai inda iskanci ga shi kala-kala suna yi amma Allah ya ba su wadata duk istidraji ne rushe su ba wahala ba ce yanzu ma ba su ma rushe ba da yawa daga cikin su suna cikin halin kakaraka yi ba sa so a gane ne dabara ce suke yi bashi ya musu yawa harkokin sun tattauce da aka yi sarki da mai za a yi yaƙi su sai da makamai su samu kuɗi da sauran makamantar irin wannan abu da suke idan zai su fara da yaƙi su yi sata su samu wanda za su yi amfani da shi amma Allah ya musu istiradaji ne suna ganin kamar lahiya launin suke har ma mutum daga mahulki ya je turai wai gani kake inda daɗi yake can ne kawai su kuma suna saba ma Allah ƙungiyoyi na iskanci da sakaci duk sun tara su da haka Allah ya ɗauke ni'imarsa ya musu istiradaji suna ganin kamar lahiya launin da haka Allah ce har sai lokacin da suka yi alfahari bi ma'utu da abin da muka ba su a kaza nahun baktan sai muka masu kwatsam fai za mu mublisun sai ka wayi gari ga sunan a cikin bala'i gaba da baya ba mafita da haka sai Allah ce faqutu ya dabar da qawlan da kazabu
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب da haka Allah ce faqutu العالمين ya dabar da qawlan ladina zalamu za mu karya lagon ko mu karya kashin bayan waɗanda suke azzalumai ya zamanto ba su da ta cewa da kuma su suke da faɗa aje ba su da tattalin arziki da su suke da shi ba su da ƙarfin mulki da su suke da shi Allah ya ce za mu karya kashin bayan waɗanda suke azzalume kamar yadda karya kashin bayan wasu Allah ƙara karya su eh suna ganin adijar kina ayyana sai su go wallahi diya Allah ya karya su yanzu sun san ba sai su ba Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan nau'in yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalaccin talakai idan ma mu gode mishi ba ya gode ma kanshi da kanshi kuma gode shi ta ishe shi subhanahu wataala ta Allah ka samu daga cikin bayanka masu godiya abin da muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure mu Allah gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah samu sani
kamar yawanci ana ganin mutane ana sallah sai a gaggawa liman nan mai jan sallah ya ga wani kuntun sahu a tsakanin mamu wani sahun mutum uku zuwa hudu kuma daga baya tukwana sauran mamu ma ne kuma da sau shi wannan a babu wannan sai akwai in akwai larura akwai larura ta tsaro ana iya wannan ko na makamanta haka amma ta ga dan jijjibin sahu wanda yake daban na mutum uku ko hudu gabanin babban sahu wannan babu shi a shari'a in dai ba da larura ba dan darura tabihul mahzurat larura ita kadai ke aifar da abin da halar da abin da shari'a ta halar amma dai haka dai babu dalili bai kamata a yi shi ba ana dai ne kawai babu shi a cikin nasi sai dai akwai illa man za su sula ya ce waɗanda za su tsaya a sai- a saiti liman ba kowa ba ne lirina minkum ulul alami wan nuha a wani hadisi kenan wanda za su tsaya a baliman a samu abota ilimi waɗanda suke kuma masu hankali wanda hankalin su yana tare da liman to ga mu yanzu abin da ba a kiyaka setin liman mutum uku ko hudu ya kamata zaman to malamai ne wanda za su iya tuna mishi idan ya manta kamar yadda bayan ya yi karatu ya kiya ya ja karatun ya kiya ya yi rukui yana waiwa ya ga ka'ab a bayan cici ya ka'ab da kana tare da mu yasa baka tuna mana ba kina akwai bukatar na bayan liman su zamanto suna da karatun za su tuna liman suna da ilimin da a irin gabar da liman ya tsaya in sun ci gaba ga hannu za su yi suna da wato tunani mai kyau wanda in an samu rikicewa su ba za su rikice ba suna da nutsuwa da ko da liman ya faɗi ya mutu su za su iya ci gaba da jagorancin sallah kamar yadda zamanin umar ya faru ah, wannan da ya zo soke sayar na umar kaga an ce ɗaya daga cikin abdurrahman bin auf ya je ya ci gaba da sallah wanda ke waje ya ce ya je ruku'in sayar na umar ya ji ɗagwa daga ruku'in kuma na abdurrahman bin auf ya ce ya san akwai abin da ya faru wannan yasa shiga bincike har ya ga mutum ya fito bi shi a guje wanda a ƙarshe dai bai kama shi ba sai ya jefa rigar shi ya tabe shi ya fada shi kuma sai ya kashe kanshi saboda ya ga an ci mishi wannan misali na bada kenan ba kowa ya kamata a tsaya a saiti liman ba amma a ce akwai wani sahu daban banda babban sahu gaskiya wannan ana yi dai inda ba da dalili bai kamata ba Allahu alam na'am kamar a makarantar mu ne kamar shugaba ya zo mm to yanzu da ya zo ya aka ce